بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren asabar ne wanda ya daidai da daren takwas ga watan zulqa'ida hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da sha biyar ga watan oktoba shekara ta 2010 wannan shine kasar na sha biyar daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin ar-risala ta al-imamu ibnu abi zaid al-qayrawani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba mun yi karatu dangane da hukunce-hukuncen da suka shafi taimama yanzu kaɗan daga abin da ya rage na hukunce-hukuncen za mu karanta sannan malam zai mana wata ihala zai tunkuɗa mu zuwa ga gaba cewa za a samu gamsassun bayanai a can gaba malam ya ce wala wa ta'ur rajulun ra'atahu allatin qata anha damu haidin mijin da matar shi jinin haila yanke mata kada ya sadu da ita au nifasin ko kuma jinin biki bittatahhuri bittayammumi kada ya sadu da ita in ta tsarkaka da taimama hatta yaji da minal ma'i ma ta tatahharu bihin mar'a har sai ya samo ruwan da ita matar za ta yi wanka da shi me wannan magana take nufi idan matarka jinin haila yanke mata to bai halatta ka sadu da ita ba sai ta yi tatahur haka Allah yake hatta ya tuhurna to menene yake nufi da hatta ya tuhurna hatta ya tuhurna wasu malamai suka ce wanka don haka bai halatta ya sadu da ita ba sai ta yi wankan haila wasu suka ce hatta ya tuhurna alwala don haka bai halatta ya sadu da ita ba bayan jini ya ɗauke mata sai ta yi alwala wasu suka ce hatta ya tuhurna har sai ta sa ruwa ta wanke farjinta shine ta yi tsarki duk waɗannan fasarori guda uku sun yi su to amma nan yanzu abin da malam yake cewa duka waɗannan tsarkin farji alwala wanka ai da ruwa ne ko to in bata samu ruwa ba fa ko za ta buga taimama wadda taimama za ta halatta shi mijin ya sadu da ita malam ya ce a'a har sai ya samo mata ruwa wanda za ta yi wanka da shi domin in ba manta ba a baya mun karanto malam ya ce ba za a sadu da ita ba har sai ta yi wanka don haka cikin fatoyin can guda uku wanka alwala tsarkin farji wanne ne malam mai risala ya ɗauka na farko shine wanka mace mai haila idan jinin haila ya ɗauke ba za a yi jima'i da ita ba sai ta yi wankan haila to yanzu abin da yake cewa in ba a samu ruwan wankan haila ba ko ya halatta a taimama mala ya ce bai halatta a yi taimama ba har sai an samo mata wannan ruwa ta yi wanka summa ma ya tafahara ni bihi jami'an to sannan ga wani hukuncin sannan bayan an samo mata ruwan da za ta yi wankan hailar da shi har wa yau bai halatta ya sadu da ita ba sai kuma shi ya yi ƙoƙarin samo musu ruwan wankan janaba su biyu an aje shi gashi a gefe sannan ya halatta ya sadu da ita kun fahimci hukuncen hukuncen don haka maganar ita ce ta farko sai ta yi wanka to in babu ruwan wanka fakar ya sadu da ita da taimama sai je ya samu mata ruwan idan ya samo mata ruwan sai kuma ya sake samo ruwan wankan mutum biyu na janaba shi da na janabarta to bayan da malam ya gama waɗannan bayanai sai ya ce wa fi babi jami'i sala a babin da zai bayani akan matattarar sallah shay'un min masail tayammum akwai wani ƙarin bayani daga matsalolin taimama yanzu babin taimama ya ƙare amma akwai wani babi da ya kira shi jami'us salati matattarar bayanin sallah to za ka ji ƙari ɗayan biyu game da wasu hukunce-hukunce na taimama to yanzu mu dawo mai abin da bahaushe yake kira waiwaye a dan tafiya waɗannan matsalolin da malam ya kawo mu fara tun daga matsalar farko don mun tattauna ta a baya ita ce matsala dangane da matar da jinin haila ya ɗauke mata matar da jinin haila ya ɗauke mata abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗi shine kada a sadu da ita ɗin har sai ta tsarkaka to wajen fassara tsarki ɗin nan ne malamai suka yi saɓani wasu suka tafi akan cewa wanka shi ake nufi da tsarki wasu suka ce abin da ake nufi alwala wasu suka ce abin da ake nufi wanke farjinta maganganun nan dukkaninsu guda uku in ka samu tafsirin ibnu kafir da tafsirin ibn jarir na tabari da tafsirin qurtubi duk zaka gansu amma ingantacciyar magana ita ce magana ƙarshe domin an ruwaito daga ta daga tabi'i afa ita ce cewa mafi karanci in ta wanke farjinta ya halatta mijinta ya sadu da ita domin kalmar har sai sun tsarkaka tana ɗaukan duk waɗannan ma'anoni guda uku to kenan daga matakin farko na tsarki in ya samu to tsarki ya tabbata shine wanke farji don haka duk matar da ta yi jinin haila ta gama ko ta haihu jini ya yanke mata idan ta shiga ban ɗaki ta wanke farjinta mijinta zai iya saduwa da ita to yanzu in ya sadu da ita to hukunci kuma ya tashi daga hukuncin jinin haila ko kuma wankan haila ya koma wankan haila da kuma wankan janaba nan kuma sai a sake tsallakawa zuwa ga wanka nawa ne zai isar wasu sun ce wanka ɗaya da niyya biyu ya isar shine wanka ɗaya da niyyar haila da niyyar janaba ya isar wasu kuma sun faɗi akasin haka cewa wanka biyu da niyya biyu shine abin da ya isar wanka ɗaya da niyya biyu bai isar ba ita ce ingantacciyar magana wanka biyu da niyya ɗaya ai wanka ɗaya da niyya biyu bai isar ba kamar yadda sallah raka'a hudu da niyya biyu bata isa ta ɗauke maka azhar da la'asar ba shine idan baka yi sallah azhar ba baka yi la'asar ba kaga duk irin su ɗaya mai ke bambance su niyya to ba zai yiwu ka zo kai raka'a hudu amma niyya biyu akan waɗannan raka'o'i hudu kuma a ce yayi ba haka wankan janaba sai ka yi shi daban da niyyar shi wankan haila sai ta yi shi daban da niyyar shi kamar yadda azhar daban da niyyarta la'asar daban da niyyarta amma ba za a gwama niyya biyu akan aiki ɗaya ba amma akwai wasu wurare a cikin shari'ar musulunci wadda shari'a ta ba da izini to za a iya yi ba za a tsallake ba kamar aikin hajji ya halatta kai aikin hajji ɗaya da niyya biyu ko uku shine mahaifinka da mahaifiyarka sun rasu ba su yi aikin hajji ba yanzu kai ka taɓa zuwa kaya aikin hajji bana sai ka sake komawa za ka yi aikin hajji na biyu to a wannan lokacin za ka iya gwama niyya uku da taka da ta mahaifinka da ta mahaifiyarka a cikin aikin hajji ɗaya kuma su samu cikakken ladan aikin hajji amma da sharaɗin sai in ya gabata ka taɓa yi amma in bana za ka fara to ba zai yi wannan aikin hajjin naka ya ɗauki naka da na wani ba amma dama ka taɓa yi yanzu ka zo za ka sake yi kawai in ka ce labbaika hajjan ko labbaika umratan mutamatti'an biha ilal hajji to kai taka talbiya kenan ka amsa zuciyarka ta kudurce sai kuma ka ce Allahumma labbaika an abi labbaika an ummi ya Allah na amsa kiranka kuma a madadin mahaifina Allah na amsa kiranka kuma a madadin mahaifiyata shikenan sai ka ci gaba komai kai guda daya wannan ɗayan zai tafi zuwa ga kowa da kowa har hadaya in ka yanka ɗaya duk ta isar muku ina fata an gane to me yasa ya halatta anan saboda akwai nassi amma wankan janaba da wankan haila a ɗaya da niyya biyu babu nasi ka haɗa sallah a zahar da la'asar a raka'a hudu da niyya biyu babu nasi don babu nasi kada ka yi sai ka tsaya ga abin da yake da nasi ina fatan jama'a sun gane mas'alar farko kenan mas'ala ta biyu da malam yake cewa kada mai gida ya sadu da matar shi da jinin haila ya ɗauke mata ko na biki an fahimta da taimama har sai ya samun mata ruwa to a nan idan a kaddara ruwan bai samu ba fa babu shakka ya kamata kullum a rinka kallon taimama halaccinta ya danganci rashin ruwa mun yi a baya ko ga ruwa ba za a iya kaiwa gare shi ba ko ga ruwa babu abin ɗiba ko ga ruwa amma ba za a iya amfani da shi ba babu ruwa abu ne wanda yake a zahiri gidanka ba rijiya ka dogara da ruwan famfo da asuba ka bude za ka yi alwala ko za ka yi wankan janaba babu kuma ba ku tattala kun aje ba babu kenan ko kuma ga ruwan amma matsalar ita ce kan famfan a kulle yake mabudin kuma baya wurinka ga ruwan amma babu gugar da za a sa a ɗibo a ga ruwan ga gugar amma ga wani katon kumurci miciji a bakin rijiyar duk babu sauran na ɗiba ko kuma ruwan gashi can lafiya lawan kaje za ka ɗiba amma kafin ka je akwai 'yan fashi ko wasu 'yan ta'adda tsakaninka da rijiyar duk waɗannan uzuri ne ko kuma ga ruwan babu wata larura sai dai jikinka bai da lafiya in ka zuba sanyin zai nakasa ka ko kuma rashin lafiya ta ƙaru to an fahimci waɗannan dalilan ne ke halatta taimama sai a ga menene zai haramta wannan matar yin taimama babu sai bata samu kanta a ɗayan waɗannan larurorin ba shine miji ya buƙaci ya sadu da ita jini ya ɗauke ƙarfe ɗaya na dare babu ruwa a gida menene halli akan haka halli akan haka matuƙar za ta samu kuji matuƙar za ta samu gwargwadon ruwan da za ta wanke farjinta to ya halatta miji ya sadu da ita amma idan za ta gaza daga mafi karancin ruwan da za ta wanke farjinta anan kuma miji ba zai sadu da ita ba saboda wannan guggubin jinin haila Allah madaukakin sarki yana cewa wala taqrabun nisaa fil mahidi hatta yatahurna ko a aza da yake cewa wa yasalunaka anil mahidi qul huwa aza suna tambayar ka game da jinin haila ina hukuncin a sadu da mace da jinin haila a jika sai ce ka ce aza cuta ne cutarwa ne ma'anar wannan shine jinin haila din da yake rage wannan gugubin jinin haila da ya makalkale a jikin fata namiji ya dauki azzakarin shi ya sa cuta ne cutar da kanshi ne wannan shine dalilin hana shi ya sadu da ita kawai amma in har za ta samu ruwan da za ta je ta tsarki a banɗaki ta wanke farjinta to wannan ya isar mata daga ma sai ta yi taimama ba sai ta yi taimama ba ina fatan kun gane ku karanta tafsirin ibnu jarir al-tabari da tafsirin ibnu kafirin da littafin adabu zifafi fi sunnati al-mutahhara Allah madaukakin sarki ya taimaka to haka jinin biki to sannan sai kabiya dangane da bai halatta miji ya sadu da matar shi ba sai suna da ruwan wanka wannan ma kabiya tana daga cikin wuraren da malamai suka dubi malaman fikin sun tsananta kwarai da gaske domin in ya zama sharaɗin ka sadu da matarka sai tana da ruwan wankan janaba da kai da ita to in babu ruwan fa kenan ana cewa kada ku sadu a'a ana nan a maganganun farko babu ruwa shikenan sai ku sadu yanzu hukunci ya tashi daga ku yi wanka ya koma ku yi taimama in kuka yi taimama kuka yi sallar asuba idan aka samu ruwa daga baya sai ku yi wanka ba sai kun maimaita wannan sallar ba ina fata an gane waɗannan su ne matsalolin a sauƙaƙe insha Allahu ta'ala Allah ya taimaka to malam yace sauran bayani dangane da taimama insha Allahu ta'ala za su zo a cikin babin da ya rage dangane da matsaloli na abin nan insha Allah Allah ya taimaka babin fil mashi alal khuffaini babin da ke bayanin shafa akan huffi babi game da shafa akan huffi menene huffi huffi shine takalmi na zallar fata wanda ya rufe sawu gaba daya hadda kwaurin mun sani ba ko wurin nan akwai ɗaya daga cikin huffin mu mun aje shi dai nan dan a gani don waɗannan abubuwa ne da muka daɗe in ana karantar da karatu a ƙasar nan galibi sai a yi takwatance sai ka kasa gane haƙiƙanin menene huffi ɗin nan zallar fata ce ake samu ana ainihin wato ɗinka takalmi da ita amma takalmin ba a yi mishi ainihin sol wato ba a yi mishi dinkiya jama'a kun ga wannan shine kufi wannan daga makka na siyo su wannan shine kufi jama'a kaga shi saboda zamani shine sai akan yi mishi zip haka sai ka sa kafarka a ciki haka ka gashi haka ba ga mutane a ka'aba sun zo suna sallah da shi sun zo suna dawafi haka ashirin ka je ka siya riyal biyar in ka iya tayi a siyan ma riyal uku ma ko riyal biyu ina fata an gane kun gan shi baya da dunduniya yadda fatar take a nan haka take a nan an fahimta haka komi da komi da nan da nan din duk ɗaya ne kawai zallar fata ce kenan yanzu ka ɗauki wannan ko ba dukunka na nan garin zaka je iya ɗinka maka wannan shi ake kira ko to wannan ƙauri ne in kuka duba wanda yake rufe idan kafa to in bai rufe idan kafa ba ba a kiran shi kufi domin wannan yana da gajeren ƙwauri ne ma wani kufin za a gan shi kamar takalmin ruwa tsawon wannan ƙwaurin nashi to yanzu wannan kufi yana da wasu hukunce-hukunce mabambanta a cikin harkar alwala da sallah da tsarki don haka malamai suke ware mishi babi na musamman na ɗaya kenan na biyu akwai ɗan uwan shi da ake kira jaurab jaurab asalin shi shi kuma kirtani zaren kirtani wato kitan wanda ake buhun algarara ake ɗinka irin wannan shi ma gashi nan za a gan shi birjik ana sayarwa ko a maka ko a madina ina fata an gane abin da ya sa ci gaba na takalman zamani duk su suka sa za ga hatta laraba ba su cika damuwa da sa waɗannan amma za ga galibi laraba ɗaya biyu suna sa irin suna yawo da su ina fata an gane yadda ka ga haka sai a ɗinka shi da zare na buhu kirtani ɗin nan buhun algarara to sannan ita jorab ɗin ko shi jorab ɗin kuma har yana ba da ma'anar safa safa da ka sani socks irin na nylon ko na wool ko na menene waɗannan safanni da ka sani to duk malamai suna haɗa su suna bayanin hukunce hukuncen su ɗaya bayan ɗaya na haka mala ya ce babun fil masih alal khuffain wani abin mamaki wannan mas'alar ta shafa akan kufi ɗaya ce cikin mas'aloli waɗanda na fiƙihu ne amma za ka same su a littattafan aƙida kama aƙidatu tahawiyya da makamantansu ba don kuma ba saboda waɗannan matsalolin na fiƙihu ne amma sai aka samu ɗan shi'a sun yi musunsu kai tsaye musunsu kai tsaye yanzu ya tashe su daga zama mas'alar fiƙihu ya koma da ita mas'ala aƙida don yanzu ka ce shafa akan hufi ƙarya ne to yanzu matsalar ta fi ƙarfin fiƙihu ta koma mas'alar ƙaryata ƙur'ani da hadisi ƙaryata ijma'in al'ummar musulmi don haka sai ka ji malaman aƙida suna saka wannan mas'ala a cikin tafan aƙida suna cewa wanaral mas'alal khuffaini mu ahli sunna muna ganin daidai ne a yi shafa a kan hufi raddi ne ga 'yan shi'a 'yan shi'a ba su yadda ba ina fata an gane don haka imamin nawawi yake cewa da za ka zo alwala kafarka da hufi sai ka cire hufin sai ka wanke kafarka sai ka sa abinka ka tafi ba kai laifi ba amma ice idan ka ƙi yin shafa a kan hufi ne saboda ƙyama saboda ganin yin haka bai halatta ba ya ce ka zama ɗan bidi'a kenan yin shafa a kan hufi ba dole ba ne ko kun fahimta amma in ka ƙyamata fa to yanzu ƙyamar laifi ne amma in haka siddan ne za ka iya zuwa kafaka da huffi ka cire ka aje gefe guda ka wanke kafaka suɗin sai dai ka san annabi bai taɓa yin haka ba sallallahu alaihi wasallam annabi duk sanda zai alwala kafar shi da huffi sai ya shafa a kai hadisin bukhari da muslim daga sahabi mughira sun hukunta haka mughira ya sunkuya zai cire wa annabi huffi sai annabi ya ce da'ahuma rabu da su fa inni adkhaltuhuma tahirataini na saka kafafuwa na guda biyu cikin huffin suna da tsarki don haka annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin sunnar shi bai taba zuwa ya cire huffi ya ainihin wanke kafa ba amma yakan cire takalmi ya ainihin wanke kafa amma huffi dai shafa ike akan shi amma ya tabbata cikin hadisin tirmizi shi ma takalmi cover shoes da takalmi sandal annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana shafa a kansu ku karanta hadisan suna cikin sunan tirmidhi Allah madaukakin sarki ya taimaka mala yace babun fil masih alal khuffaini babin da ke bayani shafa akan hufi guda biyu walahu an yamsaha alal khuffaini fil hadari was safari daidai ne musulmi yayi shafa akan hufi guda biyu a halin zaman gida da halin tafiya malam yanzu a huma matukar bai cire su ba me wannan magana take nufi idan yanzu karfe bakwai na magariba kai alwala ka sa huffinka da kai alwala ka sa hufinka kuma ka ainihin wanke kafarka don ku kiyaye alwalar farko sai ka wanke kafa sannan sai ka sa hufin to idan karfe takwas aka zo za a yi sallar isha sai kai shafa akan hufin kawai ko kun fahimta to amma mai malam yake cewa idan yanzu da kai shafa akan hufin sai ka cire hufin da ka cire hufin sai ka je ka ci gaba da harkokinka idan ka zo za ka yi sallah ta gaba hufin baya kafarka sai kuma da ka zo za ka yi sallar za ka yi wannan alwalar sai ka kawo hufin kasa ko kun gane ba za ka yi shafa a kai ba sharaɗin haka shine an samu karyewa alwala tsakanin waccan alwalar da wannan da za ka yi kuma hufin baya jikinka da a ce hufin yana jikinka ku kiyaye yana jikinka ko kun gane kayan alwala ka wanke kafarka ka sa huffinka da ka sa huffinka sai kai zamanka aka zo sallar isha sai kai shafa akan huffi laraba da shi suke kwanciya jama'a kun san al'ada ce kowa da irin tashi balarabe sai ya kwanta da wannan ya kudunduna a cikin bargo saboda haka asuba na yi idan ya duro daga kan gado matukar ba janaba ce da shi ba sai tafi sai je alwala yana alwala sai shafa akan kofi shine malam yanzu a kuma amma in ya zama ka cire da ka cire kuma baka mayar ba har wannan alwalar ta karye to yanzu wani hukunci kuma an shige shi daban sai dai ina son ku gane dan cirewa na dan wani lokaci da mayarwa wannan kuma baya karya kai shafa akai a gaba misali sayyidina ali kamar yadda al'imam abu dauda da tirmidhi da baihaqi suka ruwaito da isnadi sahihi ya sanya hufin shi yayi shafa akai a cikin gida da ya taho masallaci zai salla sai ya samu ruwa ya kwanta a kofar masallaci sai ya ga in ya shiga cikin huffin in ya shiga cikin ruwan nan huffin zai lalace sai ya cire huffin shi ya makale su a hammata sai ya yi tsalle daga can gaɓar ruwan sai ya duro cikin masallaci da ya zo sai ya zo mayar da huffin shi don haka cire hufin mujarradin cire shi minti kaza baya lalata shafar da zaka yi gaba amma ka cire shi misali yanzu sai ka zo zaka yi sallah asuba kuma sai ka kawo shi ka mayar kuma ka ce zaka yi shafa akai wannan ba zai yi ba jama'a kun fahimta Allah ya taimaka shine malam yake cewa malam yanzu ahuma matukar bai cire su ba to zai shafa akan su wa zalika ga yadda abin yake idza adkhala fihi ma rijlaihi idan ya shigar da hannu kafafuwan shi guda biyu a cikin hufin ba da an ghasalahuma bayan ya wanke su kafafuwan fi wudu'in a cikin alwala ko a alwala wadda ta hillu bihi salatu wadda take halatta sallah abin da yasa malai wannan kaidin akwai alwala wadda ba ta halatta sallah ita ce kwaskwarima domin alwala a larabci ita ce wanke gaɓoɓi to in ka zo ba alwala ce da kai ba kawai ka ɗibi ruwa ka ɗan wanwanke hannunka da jikinka ka ɗan ji sanyi haka ko kun fahimta jama'a idan ka zo za ka yi sallah kaga kana buƙatar kai alwala ko to ba za ka yi shafa akan wannan hufin da ke kafarka ba sai ka yi alwala cikakkiyar alwala irin alwalar da take sa take ba da dama a yi sallah ka sanya hufinka sannan sai ka yi sallah ai sannan sai ka zo in sallah ta kama ka gaba za ka yi alula sai ka yi shafa a kan hufi jama'a kun gane kuwa shi ne sai malam yake cewa fahazan lazi iza ahdasa irin wannan mutum shine wanda in ya kari wato mutumin da ya alwala ya wanke kafafuwan shi ya shigar da su cikin hufi to shine idan daga baya alwalar ta karye wata wabba'a yayi alwala masaha alaihi ma sai yayi shafa a kansu wa illa in kuwa ba haka ba fafala ba zai shafa a kansu ba jama'a kun fahimta da kyau malam ya ce wa sifatul mashi siffar yadda ake shafa akan hufin an ya ja'ala yadahul yumna min fawqil hufi sai ya sanya hannun shi na dama saman huffin min tarafil asabi ta gefen yatsun shi wa yadahul yusra min tahti zalika hannun shi na hagu kuma ƙasa da haka shine ku duba ga idda hufin yake ai kun ga yadda hufin yake ko to abin da ake cewa hannun hagu a ƙasa hannun dama a sama sai ce ta gefen yatsu kaga haka kenan to sai ka gurzo haka wannan na sama wannan na ƙasa bari in kwatanta mana da kafata kun fahimta jama'a kun ga ga hannun hagu sai ka tallafo ƙasa ga hannun dama sai ka rufo sama sai ka taho haka zai faɗa mana yadda za a yi amma yanzu tallafowar nake so ku gane wannan ƙasa wannan sama sai ka taho to bari mu ji yayi ci gaba da siffantawa malam yace summa yazhaba biyadihi ila haddil ka'baini sannan sai ya tafi da hannun shi zuwa can inda gefen idanuwan kafa suke wa kadhalika yaf'alu bil yusra haka hagu ma zai mata wa yaj'alu yadahu al yusra min fawqiha amma nan kuma in yazo kafa hagu sai ya juya hannun shi na hagu sai ya zama yana sama da kafar hagu wal yumna dama kuma min asfaliha shi kuma yana ƙasa akasin yadda muka yi su misali yanzu wannan kafar dama ce to hannun dama a samanta wannan hannun hagu a ƙasa to ya za ka yi sai ka tuwo haka kun fahimta haka to in ka tuwo kafa hagu kuma fa ita kuma sai ka sa hannun hagu a samanta dama a ƙasa shi ma sai ka sake towa haka ko kun fahimta jama'a to sai malam ya ci gaba da cewa wala yamsahu ala tinin amma kada ya shafa akan tabo fi asfali khuffihi dake kasan khuffin shi in hadda tabo kakkai shafa a kasan auraufin ko kashi auraufi dabbatin ko kashin dabba hatta yuzila ha har sai ya gusar da wannan kashin dabba ko taɓo bi mas'in ta hanyar shafe shi wannan hufi au ghasilin ko kuma wanke shi jama'a kun fahimta da kyau to sai malam ya ce wakila amma a wata fadar cewa akai yabda'u fi masfi fi masfi asfalihi min al-ka'baini wajen shafan hufi zai fara shafar kasan shi ne daga idanuwan kafa ila atrafil asabi zuwa ga gefen yatsun li Allah ya sila zalika ila aqib khuffihi dan kada ya kai wannan kazanta ko datti zuwa ga ƙarshen khuffin shi shay'un min rutubati ma masaha min khuffaihi min alqashab qashab busasshen kashi abinda wannan magana take nufi bari mu tsaya ku fahimce ta tukuna kafin mu dawo cikin littafin ba kun ji malam ya kwatanta yadda za a shafa ba to abinda nan malam ya zo yake cewa shine wasu malaman sai suka ce a kada ya fara ta gaban yatsu don mai yiwa akwai guggubin busasshen kashi kada garin shafar ya ɗibe shi ya kai shi ga ƙasan a ƙarshen hukin shi hasali ya juya ya fara daga diddigen daga ƙafa daga ƙasa ya yi haka kaga inda wani abu kaga ya fitar da shi ko kun ji hikimar su to mu duba karatun su mana ya ce wakila a wata fadar aka ce yabda fi masi asfalihi minal ka'abaini zai fara wajen shafar sai ya fara da ƙasan shi minal ka'abaini daga idanuwan kafa kun gane jama'a daga idanuwan kafa daga nan waɗannan ya fara su nan ko kun fahimta ila atrasil asabe ya ja har zuwa gefen yatsun me yasa sai mala ya ce la'alla ya sila ila akibi khuffihi shay'un don kada ya kai wani abu a ƙarshen huffin shi min rutubati ma masaha min rutubati ma masaha na danko na abin da ya share min huffaihi na daga jikin huffin shi min alƙashbi na busasshen kashi ko wata busasshiyar ƙazanta to kada danshi danshin wannan abin ka san idan ka zo shiga masallaci ba an ce maka ka shafe kafa ka ba hufin ka shafe shi za ka ga wannan shafewar eh alama ce za a iya sansanawa a ji da sauran shi to yanzu abin da ake ce maka in ka zo za ka yi shafa akan hufin ka shi ma ka duba ka ga akwai tabo eh to share shi akwai kashi eh share shi idan ka share din nan kana jin ya sharu duka bai sharu duka ba to kaga ashe sanda ka zo wannan shafar eh sai waɗannan malaman suke ga in ka bi ka'idar farko to wannan ragowar rutuba din danya danyen ko kuma guggubin abin da ya ragu mai yiwa ka kwaso shi kuma ka zo ka jabge shi anan hasali fara daga ƙasa daga gefen diddige in ka kwaso ka taho in ma har da wani abu kaga haka za ka fitar da shi sai ka wanke hannu jama'a kun fahimta Allah ya taimaka to shine malam yake wannan magana to waɗannan maganganun guda biyu dukkanin su maganganu ne waɗanda suke shahararru a cikin ainihin wato mazhabin malikiya sai dai ya tabbata cikin hadisin sayyidina ali wanda al-imamu ahmad da abu dauda ya waito sayyidina ali yace law kana ad-dinu bir ra'yi lakana asfala al-khuffi aula bil mashi min a'lahu da a ce da ra'ayi ake addini to da kasan khuffi shi yafi dacewa a shafa ba saman shi ba domin ku dubi kasan idan ka sa kafarka kana yawo ina ne yake taba kasa ƙasa to kaga inda da ra'ayi ake addini da za a ce ƙasan nan ita tafi dacewa ko fiye da sama wannan magana da sayyidina ali yayi wata ka'ida ce yake tabbatar maka a musulunci da da ra'ayi ake addini ba da hujja ba ba da ilimi ba to da nan shi yafi dacewa ba ma nan ba to amma sai ce ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yamsahu ala zahiri khufaihi naga annabi yana shafar saman hufin shi hadisan da suka zo suna magana shafa akan kasan hufi dukkanin su malamai sun tabbatar da cewa hadisai ne da'ifai mafi karancin littafin da zaka duba gani shine littafin bulogul maram da sharhin shi subulus salam amma kana son ganin idda malamai suka fadada to ga littafin albadrul munir can mujalladi goma ne malamin mai bulogul maram din ya rubuta zaka sha karatu zai fede maka fes zaka ga kakkaf hadisan da suka zo suna cewa a shafi kasan hufi ba su tabbata ba mafi yawancin su ibnu hajar ya ruwaito su sannan shi kanshi ibnu hajar mai bulugul maram din a cikin littafin kitabut tamyiz da aka fi sani da at-talkhisul habir yayi bayanin ba su inganta ba sannan ga littafin nasbur raya ta al-hafizuz zailai yayi bayanin ba su tabbata ba da kuma littafin irwa'ul ghalil na Nasiruddin al-Albani duk malamai sun bayyana hadisan shafar ƙasa a huffi ba su tabbata ba haka abin da ya tabbata shafar hushi din a sama amma waɗannan irin hadisai da ba su tabbata ba wallahu alam su ne malaman fikihun nan suka ɗauka suka yi fatawa da su ɗayan abu biyu ko dai sun san ba su inganta ba amma suna ganin mas'ala ce mai sauƙi fada'ilul a'mal ce wadda wasu sun dauka za su iya aiki da hadisai da ifai akai wannan magana ita ma ba ifiya ce ko kuma hadisan sai gani ba su san hukuncin cewa ba su inganta ba don haka suka hukunta zahirin su amma hadisin da yake umda madogara dangane da shafar saman huffi shine wannan hadisi na sayyidina ali wanda malamai sai da suka mai da shi babban madogara wajen bin shari'a cewa ashe shari'a gaba ɗaya ba da ra'ayi ake ba domin da da ra'ayi ne zaka yi ta ganin wasu abubuwa da yawa shari'a ta hukunta su sai ka ga abin ya zo da saɓani yadda kake tunani don haka jama'a kufi ana shafar sama ne amma nan mun karanta littafi ne mun fassara shi mun yi sharhin shi don ku fahimce shi a yadda yake amma menene madogara shine abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai magana ta gaba ita ce so nawa ake shafa kuma yaya ake shafar idan ka karanta littafin subul salam al'amiru san'ani a ciki ya yi bayani tsaf ya ce babu abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fil kaifiyati wala fil kamiyya yaya annabi yake yi bai zo cikin hadisi ba so nawa wannan ma bai zo ba kenan sai a koma al'aslu yanzu shafan nan in ka shafi abin da aka kira ka shafi saman hufinka a ce yanzu nan kafarka ce misali ku kaddara haka jama'a haka to in ka zo ka dangwalo hannunka da laima in ka shafi haka shikenan yayi don ka shafi sama yayi tunda ba a faɗi adad ba kenan in ka shafi so ɗaya kayan abin da ake nema na shafa ko kun fahimta jama'a to wannan shine sai ku karanta littafin subul salam sai ma yake cewa wa in kana fi asfalihi tinun idan har ya kasance a ƙasan huffin nashi akwai tabo ko yumbu ko wata ƙasa fala yamsahu alaihi to kai ya shafa akan wannan tabo hatta yuzilahu har sai ya gusar da wannan tabo din kamar dai ka'ida da muka faɗi a baya Allah ya taimaka to jama'a kun ji wannan Allah ya kiyaye ina son ne kada lokaci ya kure mana sai mun cika alƙawarin da muka yi a baya na ainihin wato tattauna mas'alar nan ta cikin blogul maram malam da akwai mara blogul maram din na gan shi yana nan a can sama na sani yake yana nan a falon nan a kanta wa alaikum salam wa rahmatullahi نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أها إيه a har zuwa yanzu cover shoes annabi ya yi shafa akan cover shoes menene cover shoes shi bambancin shi shine shi bai da wannan bai da kwauri yankakke ne sannan yana da dunduniya shi kuma ko a tarihin su ba sa kwanciya da shi shi ko wannan kamar yadda suke kwanciya da riga haka suke kwanciya da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa ya yi shafa a kan shi wannan kwabashin wato takalmi kafa ciki to tambayar ita ce har zuwa wannan zamanin har zuwa wannan zamanin to haka nan sandal me yake nufi da sandal sandal abin da ake nufi da shi shine takalmin da ke da madaukai wato ba slippers ba takate ba a ma'ana takalmin da kasa yana da madaurai da za ka iya ɗaga ƙafarka kana tafiya ko ka ɗaga shi sama yana makala a ƙafar taka duk annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shafa a kansu sallallahu alaihi wa sallam na'am wa alaikum salam wa rahmatullahi na'am na'am ba a kiyasi sai da nassi kuma ba a kiyasi inda nassi yake ba a kiyasi sai da nassi shine sai in kana da nassin da zai taimake ka kai kiyasin kaza da kaza ma'ana shi kiyasi ba ra'ayi bane kawai ba hakan nan mutum zai faɗi magana ba a'a za ka yi kiyasin wani abu ne saboda alaƙa ta daidai da wani misali yanzu ka dubi wannan kun ga wannan suna sa shi haka su yi tafiya da shi kaga yanzu ya ɗauki matsayin mai kenan takalmi kuma suna saka shi a haka sai su cusa ƙafarsu cikin cover shoes ya zama mai kuma safa to yanzu kenan idan da babu nassi game da shafa akan safa za ka iya kiyasi da wannan tunda wani lokacin kaga suna ɗaukan shi matsayin safa saboda haka idan yanzu ka ce za ka yi kiyasin wankan janaba da wankan haila a yi su a wanka ɗaya sai a ce menene ya taimake ka wajen yin wannan kiyasin kun ga irin wannan kiyasin sun yi shi wajen lokutan sallah wanda gashi shi za mu shiga karatun da aka ce kowace da suka ce kowace sallah tana karewa marurinta da muhtarinta in ta gaba ya zo aka ce musu kun yarda da wannan suka ce eh da aka to sallah asuba sai aka ce to sallah asuba muktarinta da marurinta suna ƙariya ne idan rana ta fito to in kuka ce sai wata sallah ta zo kenan yanzu har sai azhar ta zo sannan larurin asuba zai kare sai su ce a abin da nan sai a ce to ashe kiyasi can da kuka yi ba kiyasi bane ra'ayi ne kenan saboda haka akwai bambanci tsakanin kiyasi da ra'ayi don shi ra'ayi magana ce kawai zallarta kawai ka cito ka koshi kawai sai ka faɗe ta ayi ayi kai kanka ka kasa kare ta amma kiyasi in aka ce maganar da ka faɗa daga ina ka samo ta sai ka ce kiyasin kaza kai akan kaza eh maganar da muke tattaunawa jama'a wadda na ce an bi mu bashin ta a ran nan karatun da ya gabata don haka duk wanda yake sauraron wannan karatun sai ya ainihin wato koma ya saurari karatun da aka yi a baya mas'ala dangane da ainihin wato jinin haila mas'ala dangane da jinin haila da kuma mas'ala dangane da abin da ya shafi wankan haila muka ce wankan haila jama'a wankan haila idan za a yi shi sai an warware kitso amma wankan janaba ba sai an warware kitso ba to anan ne sai na fara tattauna mas'alar dangane da yadda hadisan suka zo shine ainihin ne mana ishara zuwa ga ainihin wato blogul maram da wannan takhriji nashi na ainihin wato malam samir a shi nake so ainihin zan karanto mana insha Allahu ta'ala Masha Allah. gashi sai yake cewa وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي matar annabi sallallahu alaihi wa sallama mai suna ummu salama ta ce ya manzon Allah ni mace ce da nake kulle gashin kaina wato ina yin kitso afa an quduhu li ghasli aljanaba shin zan ainihin wato kwance kitson nawa saboda wankan janaba duk san da zan yi wankan janaba sai na wance sai na kwance kitso na wa fi riwayatin a cikin wata riwaya wal haibati faqala la innama yakfiki an tahfiya ala ra'siki salasa hasayatin a cikin wata riwaya kuji a cikin wata riwaya tace hadda haila to wannan riwaya ce muke tattaunawa kun gane zan kwance gashin kaina saboda wankan haila sai ce a'a to aka ce a cikin wata riwaya ai wankan janaba tace a a cikin wata riwaya sai tace hadda haila sai ce eh hadda haila ba za ki kwance ba to wannan ita ce riwayar da galibi in mun faɗi wancan hukunci sai mutane su ɗauko ta sai su hujja da ita ba shi a ƙasa malam sani ya ce sahihun wannan hadisi sahihi ne rawahu muslim muslim ya ruwaito shi a lamba ta ɗari biyu da talatin waza da ya ƙara da cewa sun matafidina alaikil ma fatatuhurina sai ki zuba ruwa kuma a jikinki sai ki wanka tambihun tambihun mala yace ga faɗakarwa zikiru nafzatil haiba ambatan lafazin alhaiba fil hadisi a wannan hadisi shazzatun shazzi ne mai rauni ne la ya subutu bai tabbata ba kaji dalla dalla kenan kama zahaba ilaihi al'allamatu ibn al-qayyim kamar yadda babban malami ya tafi akan haka mai suna ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kanshi faƙala fi tahzibis sunan ga magana da ya faɗi a cikin tahzibis sunan tahzibis sunan din nan gashi muna da shi ana mun gan shi gashi mujalladi biyar so da sai ka ɗauka ka karanta abinda muke ƙoƙarin a gina mutane kenan waɗannan tafai su ne resources wannan karatun ana gina human resource idan waɗannan suka samu amma ba a fahimci ne ke cikinsu ba to ba su da amfani da haka za ka je kai magana wata ran sai tambaye ka zai ce albani ne ya ce sai ne ya ce da kai da albanin kun cika zaka zan ku ko kuwa amma an ka buɗe wannan littafin yau shekara ɗari bakwai da rubuta shi 700 years back sai ka ce gashi shikenan ba ruwan wa ya faɗi shi ma da ya magana gashi sai ya ce kamar yadda babban malami Ibrahim Qayyim ya tafi akai gashi ya kawo pages ya kawo mujallad ya kawo komi da komi gashi ya ce mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da sittin da bakwai ya ce hadisi ummu salama as-sahih hadisin ummu salama ingantacce fihi liqtisaru ala zikril janabati dunal haiba a cikin shi an ambace janaba ne banda haila wa laysat lafzatul haiba lafazin thumma zakara turuqal hadith sannan sai ambaci hanyoyin hadisin wa aqaba bi qawlihi daga ƙarshe sai kawo cewa wa man a'tan nazara haqqahu wanda di ya baiwa bincike haƙƙin shi da nazari alima ya san anna hadhihi lafza wannan lafazi na haila laysat mahfuzatan fil hadisi gaba ɗaya ba ta a cikin hadisi gashi a cikin wannan littafin daga ne ya dauko tahzibus sunan sharhin sunan abi dauda ne 700 years ago aka rubuta shi don haka yanzu a haƙƙi na ɗalibin ilimi yau ba za ka iya bacci ba sai ka gano inda magana nan take ka karanta ta ta zauna a zuciyarka nan da ko shekara nawa ne in magana ta kama sai ka ce a duba littafi kaza amma da ka ce wane ne ya ce sai a ɗura muku zagi kai da wannan saboda haka ya kamata ɗaliban ilimi su kiyaye yadda tsarin ilimi yake sai a nan ƙasar ne na ga ɗalibai na ɗaukan ilimi babu kurrasa mahfuza wato littafi na not wanda za ka rinka jotin yanzu yanzu cikin magana jama'a ne hujja da wajen littattafai guda nawa wajen guda biyar na ce a duba littafin albadrul munir a duba littafin at-talkhisul habir a duba irwa'ul ghalil a duba nasbur raya a duba subul salam wannan maganan nan da shekara hamsin ne wa ka manta ta amma inda za ka zauna ana yi kana rubuta ana yi kana rubuta an ka je gida ka shirya su ka aje su wanda ka zama malami matsala tana tasowa da ka duba minti biyar nan da nan sai ga ka shirya lacca sai ka yi rawani ka fito ana akara maka Allah kana amsawa da kyar ka san kana da abun faɗi ko kuwa dan haka ya kamata ku gane wanda dukke neman ilimi to yana da hanyoyi da hadisi ne sahihi ko hasan annabi ya ce qayyidul ilma bil kitaba qayyidul ilma bil kitaba ilimi ku rinka tsare shi ta hanyar rubutu yanzu ba dan malaman nan suka rubuta mana wannan ba jama'a a yau babu malamin da yake da karatun da ke cikin waɗannan amma da suka rubuta suka aje fa sai malami ya karanta amma da ba su rubuta ba fa bayan shekaru biyu ya watse saboda haka ilimi ana tsare shi ne ta hanyar rubuta shi Allah ya taimaka kun dai ji wannan magana ga nan a cikin wannan blogul mara a shafi na talatin da bakwai mai takhrijin ainihin samir Allah ya taimaka to malam ya ce babun fi auqatis salati wa asma'iha babin da ke bayani akan lokutan sallah da kuma sunayen sallah din a shari'ar musulunci hatta sunayen na sallah ba kai baka sawa azhar azhar ba la'asar la'asar magariba magariba isha duk kowace sallah da sunanta to ya shari'a ta kirata to bayan da malam ya gabatar da wannan babi sai ya ce amma salatu subhi ita dai sallah asuba fahiyar salatul wusta ita ce sallar wusta ita ce sallar tsakiya inda ahlul madina a wurin malaman madina wahiyar salatul fajr kuma ita ce dai ake kira salatul fajr sallar alfijir to me ta so da maganar salatul wusta ana nemo mata sunayenta ne ko kun fahimta dan ta iya yiwa wani ya kira ta salatul wusta ta iya yiwa ne kira ta salatul subhi ta iya yiwa wani kira ta salatul fajr sai aka ce maka duk ita ce to amma asalin mas'ala dangane da salatul wusta aya ce ta zo da Allah yake cewa hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye salloli duka hadda sallar tsakiya to wacce ce sallar tsakiya to sallar tsakiya idan za a yi ta a bisa kiyasin hankali ne malaman madina sai suka ce sai a dubi azhar da la'asar wuri guda suke magariba da isha wuri guda suke to wacce ce wadda ba ta da yar uwa kusa da ita sallah asuba na haka sai suka ce ita ce za a sa a tsakiya amma ita kabiya dangane da gano wacce ce sallar tsakiya hadisai sun zo ingantattu cikin bukhari da muslim ibnu kafir ya tattaro su cikin tafsirin shi sayyidina umar ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wata rana annabi ya ce kafirai allah ya la'ance su sun shagaltar da ni daga yin sallar la'asar sallar tsakiya na haka wannan sai zama nasi karar akan sallar la'asar ita ce sallar tsakiya don haka kenan yanzu bayan ta haƙiƙin nan ya tabbata sallar asuba tana da ƙwararan sunaye guda biyu salatu subhi da salatul fajri to yaushe ne lokacin ta malam ya ce fa awwalu waqtiha farkon lokacin ta to ina son ku gane dukkanin sallah ana dubanta da lokacin tsakiya da farko da ƙarshe farkon lokacinta insida'ul fajri al-mu'tarib biddiya'i fi aqsa al-mashriq zahiban min al-qibla ila dubr al-qibla hatta yartafi'a fa ya'umma al-ufuqa mana yace fa awwal waqtiha farkon lokacinta itawa ita sallah asuba insida'ul fajr tsagewa al-fajr al-fajr aga ya tsago al-mu'tarid wanda yake ainihin wato gilmawa bibbiya da haske fi aqsal mashriq a mafi nisan gabas ka hange shi can gabas zahiban min al-qibla yana tafiya tun daga al-qibla ila dubur al-qibla har zuwa kasan al-qibla din me yake nufi kenan yanzu alfijir din wanne iri kenan don alfijir iri biyu ne akwai na gaskiya akwai na ƙarya ya za ka fahimci wannan kwatancen kenan yana cewa yana tsagowa ne tun daga a aqsal mashriq zahiban min al-qibla ila dubur al-qibla shine daga dama eh zuwa hagu ko kuwa daga sama zuwa ƙasa ku dubi kwatancen ina son ku rinka fahimta yadda suke magana malaman daga dama zuwa hagu yake magana ko kuwa daga sama zuwa ƙasa to ku dubi maganar fa fi aqsal mashriq zahiban min al-qibla ila dubur al-qibla hatta yartafi'a fa ya umma al-ufuq to mu koma cikin hadisi sahihi wanda hakim ya ruwaito mai yiwa ya taimaka mana wajen fahimta wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa alfijiri iri biyu ne akwai na gaskiya akwai na ƙarya na gaskiyan nan yaya yake na gaskiyan nan annabi sallallahu alaihi wa sallam na ƙarya ya yake ya ce yana tasowa ne daga sama zuwa ƙasa sai ya yi faɗi kamar bindin kyarkeci bindin kyarkeci kauri ne da shi da faɗi kuma ya baje idan karfe hudu rabi na asuba ta yi idan ka fito sai ka ga wani haske ya taso tun daga sama har ƙasa ya yi shar haka to alfijir na ƙarya kenan idan da watan azumi ne za ka ci gaba da cin abinci za ka ci gaba da duk abin da aka ce karkai da azumi saboda rana ba ba alfijir bai fito ba shi kuwa na gaskiya fa yana itirabi ne yana gittawa ne tsakanin damarka da hagunka shine nan malam yake magana in suda'ul fajr tsagowa alfijir almu'tarid wanda yake gilmawa bibbiya yana gilmawa da haske sai kaga haske ya sha gabanka haka fi aqsal mashriq a mafi nisan gabas can gabas da kai zahiban min alqibla an fahimta yana mai tafi daidai da alqibla ila dubrin kibla har zuwa ga ainihin ƙarshen alƙibla ɗin shine daga wannan ɓari zuwa wancan ɓari tun daga dama har zuwa hagu tun daga farkon alƙibla har zuwa abin nan ɗinta abin da yasa wannan malamin shi ma na yamma ne in ba haka ba wannan kwatancen nashi ko ba zai zama kuskure yanzu mutumin da ke ƙasar asia ko malaysia ko makamantan haka wannan kwatancen kuskure ne don malam yana cewa mashriq ko kun fahimta ko da yake a'a har su ma ashe ba alƙibla ba ba ba ka'aba ba hatta su ma can ashe gabas ne da daga nan ne rana take fitowa ma'anar ma'anar wannan magana shine sanda alfijir din yake tsagowa haka za gan shi yana tasowa daga nesa gabas yana tasowa ya mamaye haka ya yi kama ak ya yi kama baka ya mamaye daga damarka haka zuwa hagunka an fahimta to cewa bibbiya da haske sai kuma ya ce maka hatta yar tafi a haske ya ɗaga sama mintuna na ƙaruwa kana ƙara gani yana haske shine daga ƙarshe zai zama hasken rana ai kaga kenan kamar rana ce take leƙowa kamar tun daga ƙasa kai a iya hangenka saboda nisa fa ya ummal ufuqa har ya zo ya mamaye sararin gabanka wato sararin sama wannan shi ake kira alfijir to me ake cewa kenan idan wannan ya fito to shine farkon lokacin sallar asuba farkon lokacin sallar asuba wa akhirul waqti ƙarshen lokacin kuma al-isfirar haske albayyin wanda yake bayyana allazi idza sallama minha wanda idan liman yayi sallama daga sallar bada hajibu shamsi sai gudan rana ya bayyana wa ma baina hadaini to tsakanin waɗannan lokuta guda biyu waqtun wasa lokaci ne yalwatacce me wannan karatun yake nufi kun ji lokacin farkon shine sanda alfijir ya fito ko to yaushe ne lokacin ƙarshe irin sanda ka za ga gari ya waye din nan gari ya haske amma rana bata fito ba to idan halliman ya ja sallah ta kai wannan lokaci da ya yi sallama ana leƙa sai kuma ga gudan rana ta fito to ƙarshen lokacin sallah ke kuma ya fita ko kun gane jama'a annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yakan yi a farkon lokaci yakan yi a ƙarshen lokaci yakan yi ta yakan fara ta a farkon lokaci kuma ya karke ta a karken lokaci shine a fara sallar sahabbai suka ce baka san waye dama ba waye hagu amma kafin ai sallama kana iya gane kowa kun fahimta jama'a to kun ji lokacin sallah asuba kenan sai malam yace tsakanin farkon lokacin da karshen lokacin lokaci ne mai yalwata dan yana kaiwa wani lokaci yana kaiwa minti talatin wani yanayin akan kai arba'in ko kun fahimta kaga lokaci ne mai yalwata ya isa har kai sallah saboda haka idan karfe biyar alfijir yake fitowa sannan kuma gudan rana ya fito karfe shida kaga ya zama awa ɗaya kenan tsakaninsu to kaga wannan lokacin duk sanda kai sallah asuba baka makara ba sai dai rashin samunta a jam'i kuma wannan abu ne daban ina fata an gane Allah ya taimaka amma sai malam ya ce wa afdalu zalika amma mafi falala daga waɗannan lokutan shine awwaluhu shine farkonta kai sallar asuba a farkon lokacin ta shine lokaci mafi falala wa waqtu zuhri lokacin sallar azhar kuwa idza zalat shamsu min kabidi sama idan rana ta gushe daga tsakiyar sama wa akhadha zillu inuwa ta fara fi ziyada wajen ƙari da zaran kaga inuwa ta fara ƙaruwa to an shiga sallah azhar kenan wa yustahabbu an tu'akhkhara sai dai ana son a jinkirta ita sallah din fi saifi a lokacin da ya zama lokacin saif ne yaushe ne lokacin saif bazara ko kaka me ya kamata a kira saif da hausa bazara shine lokacin da rana takan yi zafi to an so a jinkirta sallah azhar ila an yazida zillu kulli shay'in rubu'ahu har zuwa sanda inuwar komai za ta karu da ɗaya bisa hudun shi idan wannan littafin ka tsaye da shi a rana idan tsawon shi inci goma ne ko mu ce tsawon shi inci goma sha biyu to ana so a sami inuwar shi ta zama inci goma sha biyu to sannan ka cire 1 over 4 shine nawa 3 inches kaga kenan idan rana tana da zafi to ana son wannan littafin a ga inuwar shi ta fita har ɗaya bisa hudu na inuwar shi ya ƙaru shine idan tsawon shi inci sha biyu ne to ana son inuwar ta kai tsawon inci sha biyar sannan a yi sallah a zahar amma fa idan akwai zafin rana idan babu zafin rana so ake da zarar rana ta yi zawali a yi sallah don haka za ka ga akwai lokacin da sha biyu daidai za a iya sallah a zahar domin ranar tana zawali kafin sha biyu din akwai sanda sha biyu da minti biyar akwai sanda sha biyu da minti goma ko sha biyar ko makamantan haka lokacin sanyi kenan ko kun fahimta jama'a amma lokacin zafi to ko ta yi zawali ana so ta huce to wajen huce wannan kuma abu ne nisbi wannan kwatancen da malam ya yi akwai yanayin da sai ka ƙara don akwai yanayin da sai inuwar abu ta kai ɗaya da rabin shi a nan malam yana cewa ɗaya da kwata ko to akwai sanda sai inuwar abu ta kai ɗaya da rabin shi sannan ranar za ta huce kar ka sake ta kai ninki biyu don in ta kai ninki biyu to lokacin la'asar ya shiga har ya fara tsawo kuma ko kun fahimta jama'a Allah ya taimaka malam yake cewa ila an ko ila an yazida dhillu kulli shay'in ruba'ahu ba'da dhilli alladhi zalat alayhi shamsu bayan inuwar da rana ta gushe akai shine dhillu zawal to a nan fa dole sai mun tsaya mun yi bayani dangane da zillin zawal din nan jama'a sau da waɗannan kabaya na da cikin abubuwa masu matuƙar muhimmanci kwarai da gaske ku duba jama'a yanzu na son ku ɗauki wannan fitila a matsayin kamar ita ce rana duk da yake bata bata kallo ƙasa ba bata kallo ƙasa ba idan rana ta kallo ƙasa yau ma na tashi daga nan dan mu yi kusantar da mu da kyau idan rana yanzu haka in aka ce nan rana ce kun kana tsaye a haka ku dubi in wasa ta bata a jiki a wannan halin bai halatta a sallah a zahar amma na so ka gane ka ga nan gabas nan yamma ne ina rana za ta in za ta yi gawa ne yamma to in ce yamma ka ga kamar haka ne kun ga ta dan kauce da gare ni ko to ku kalli wata guntuwar inuwa da ke jiki na ka ku dubi sauran inuwar da sauran fitilu ke fitowa akwai guntuwar inuwa da ya kamata ta zama a jiki na wannan yar guntuwar inuwa da take jiki na yawa kun ganta me ta ke kira zillu zawal wato sanda ta gushe da kamar minti biyar sai wata yar guntuwar inuwa ta fita ko to duk sanda ka tashi lissafi to kai minus ka cire wannan banda ita saboda haka kenan yanzu da ake cewa hukuncin sallah inuwarka ta zama daidai da tsawonka to banda wannan inuwar ka kaddara wannan inuwar inci biyar ce ko to yanzu idan tsawonka inci hamsin ne eh ana so inuwar ta zama inci hamsin da biyar kaga ka cire zillin zawal to shine magana da malai yake to zillin zawal nan kullum ana ta tambaya me zillin zawal eh sai mana yake cewa wakila a wata fadar wasu malamai suka ce innahuma yustahabbu zalika fil masajidi liyudrika nasu as-salata aka ce innahuma ai da ita sallar asuba da ita sallar azhar yustahabbu zalika fil masajidi ana son jinkirta haka ne a masallatai kawai jinkirta sallarsu a masallatai liyudrikan nasu salata don mutane su riski sallah domin in ka dubi sallah asuba da sallah azhar su kadai ne sallolin da kafin su babu wata sallah kusa ka dubi sallah asuba tun daga sallar isha mutane suna can suna bacci an fahimta to sai wasu malamai suka ce dalilin da yasa ake so a jinkirta su saboda mutane su gama duk shi'unin da za su yi na wankan janaba tashi bacci ana tashin ka kana komawa har dai ka zo ka samu sallar sannan sallah azhar kuma lokaci ne na gafala mutane wasu sun je sun zauna a kasuwa sun gafala na haka sai aka ce an so a jinkirta don har mutane su gama duk shi'uninsu su su zo su ainihin same su wannan wasu malaman na faɗin dalilin da yasa ake son a jinkirta sallar asuba ne da sallar azhar na'am babu shakka sallar azhar zafin rana dalili ne mai ƙarfi na a jinkirta ta hadisi ya tabbatar da haka don haka babu shakka akan haka sannan kuma sallar azhar da sallar asuba annabi na tsawaita karatunsu to annan ne sahabbai suka ce ana ganin wallahu alam annabi yana tsawaita karatun ne don mutane su samu waɗannan sallolin ashe in kun gane wannan asali ba jinkirin sallan ne saboda mutane su samu ba tsawaita raka'a farko kun gane jama'a tsawaita raka'a farko don haka raka'a farko ta sallah asuba ana so a tsawaita ta raka'a ta farko ta sallah azhar ma ana so a tsawaita ta ne hikima saboda mutane su zo su same su sai malam ya ce wa amma rajul fi khasati nafsihi amma mutumin da ya zama shi kadai ne zai yi sallah asuba ko sallah azhar fa awwalul waqti afdalu lahu to yin sallah a farkon lokaci shi yafi gare shi ko kun gane jama'a wakila to ga wannan maganganun da muka kawo amma a wata fadar aka ce amma fi shiddatil harri a lokacin tsananin zafi fal afdalu lahu an yubrida biha abin da yafi falala shine a bar ita sallah azhar din ta huce wa in kana wahdahu ko ko da kuwa shi kadai ne zai sallar ko shi kadai ne zai sallar ya bari ta huce da kaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda magana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da yace abridu bis sala ku bari sallah ku bari rana ta huce kafin ku yi sallah fa inna shiddatal harri domin tsananin zafin min faihi jahannam daga hucin jahannama ne kun ji jama'a nan ce gaba tsayawa insha Allah ta'ala Allah ya taimaka to saboda karatun ya fara nisa jama'a za a dan rinka daukan babi guda tukuna sannan a zo ana alqira'atun namuzajiyya ana karantawa mutane suna karanta kamar yadda muka faro tun farko insha Allah za mu saurara a nan insha Allah ta'ala idan da tambaya kafin lokaci ya cika sai a samu a gabatar da ita wa alaikum salam na'am ruwa da sanyi
na'am
kuma ya tashi a kwarin lokaci an tara kenan na'am ya zai
abin da zai duba shi ne yana da ikon ya je ya yi wankan nan da ruwan sanyi eh to ya je ya yi wankan da ruwan sanyi sallar ta kubuce mai ya zo ya yi shi kadai shi ne daidai amma a'a yanzu dalilin shi shi ne sanyin to idan sanyin ne dalili sai ya buga taimama sai ya je ya bi sallar babu komai zai shiga a yau tun da zai yi sallah ai shiga masallaci kan dama ya- ya riga ya shiga wa alaikum salam wa rahmatullah kamar yaya har ita sallar juma'a in dai za ku yi ta karfe ɗaya kuka fahimci rana tana da tsanani sai ku ƙara jinkirta ta kwarai da gaske na'am wa alaikum salam wa rahmatullah. hope eh na'am babu matsala in dai ya tabbata shafa sama ne ba matsala insha Allah na'am wa alaikum salam wa rahmatullah. na'am aha
ya yi mafarki cewa kamar ruwa ya zuba mishi a mafarkin shi ya zai wanka
To, kun gane tambayar nan jama'a kamar mutumin da ke kwance gadon asibiti. Gashi a daddaure a zakarin shi ma an sa mishi roba ta nan yake fitsari. Kun ga wanka baya yiwa. To in yi mafarki ya zai yi. Taimama zai yi. Domin a wannan halin zuba ruwa a jikin shi ya tabbata zai cutar da shi. Ko kuma ba zai yiwu ba. To sai ya taimama a wannan halin.
bayan fara wanka da ruwa ba amma ba shirin yi property ba Aha. Amma ya fara yin wanka da ruwa. Shikenan za a kawo mishi zai yi wanka da ruwa ya shashafi gwargwadon inda ruwan zai iya taba shi. Shikenan yana nan kwance akan gadon. Wa alaikum salam. A kan na'am.
kuma ya ce wa da ya zama kamar ruwa kamar da shi ke da shi da kuma haka ba da kan yana wa da shi Eh shine alfijir na gaskiyan ne kenan.
ba a gan shi ba a gan shi Na?
ba a gan shi farin ba ba a gan shi kamar da shi A ai dama ba lallai ka gan shi fari ba haske ake cewa. Asalin kawai abin da ake so ka gane bambanci shi alfijir na ƙarya in ka tashi daga sama za ka ga yayo ƙasa a tsaye. Shi ko na gaskiya ba ga a kwance yake shi ne kawai bambancin su. Don haka ko ya yi haske ko ya yi ja ko ya yi kwanciyar shi ne alfijir na gaskiya. Ba damar ka ci gaba da cin abincin azumi ne sai sallah. Na tsayen shi ne na ƙaryar lokacin sallah bai ba amma a iya ci gaba da sahur na'am wa alaikum Ana salam wani tambayar wancan na'am shi idan ya yi mafarki din yana da roba a kan ya cire roban ya wanke a kan a ai tunda ba za ta ciro ba kuma mutumin da ya samu kanshi a halin matsaloli irin wannan yana yi ne da gwargwadon abin da ya sauƙaƙa na'am malam wankan janaba Na- na'am
yana da cikin wannan rani ba ba za su haɗu ba kun gane jama'a mutum yana da janaba yana son zai wankan janaba ga kuma shi ranar juma'a ne sai ya yi wankan janaban da niyyar shi sannan ya zo ya yi wankan juma'a da tashi niyyar ba za su haɗu ba na'am na'am bokiti ɗaya babu matsala bokiti ɗaya babu matsala na'am na'am ban gane ba Oho hadisi ne yana cikin musnad na Imam Ahmad da sunan Abi Dawuda. Annabi ya ji wani sahabi yana labbaika an shubruma. Labbaika an shubruma. Manzo Allah ya ce man shubruma waye shubruma sai ya ce ahulli. Wani dan uwana ne. Manzo Allah ya ce a hajjajta an nafsik ka taba yin hajji kai da kanka yace a'a. Yace hujja an nafsika ka fara yi wa kanka hajji sun hujja an shubruma sannan ka zo kai wa shubruma tu hajji. saboda haka ka'idar daga nan sai malamai suka ɗauki cewa ashe hajji kaɗai ana iya yi wa wani ne idan kai ka taɓa yin taka amma ba zai yiwu kai sabon shiga kuma ka shiga tare da wani ba na'am haka umra na'am wa alaikum salam wa rahmatullah. na'am ya ɗauki lokaci mai tsawo amma duk da haka yana da alwalan ne mai da shi shikenan ba komai in ya sa in alwala ta sake kama shi zai shafa a kan shi ku karanta littafin almasu alal khuffaini almasu alal jawrabaini wal khuffaini na al'allamatul qasimi ya tattauna wannan mas'alolin sosai na'am wa alaikum salam wa rahmatullah Kana magana akan haɗa ciyoyin abu da uku.
eh Magana ta fara gaba da haka hajjin ba su kafin kai wani.
a yo ai daga wannan hadisin ne na shibru ma din shine dai hadisin eh na'am wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am shi wannan kan babu matsala don akwai nassi mutum yana da janaba a jikin shi sai ya rasu sai aka zo za a yi mishi wankan gawa wankan gawan da za a yi mishi ya ɗauke wankan janabar da ke jikin shi saboda hadisin hanzala hanzala wani sahabi ne wanda yana cikin jima'i da matar shi sai ya ji saiha ta jihadi an ce hayya alal jihad sai ya fito a guje yana fitowa kuma sai aka kashe shi da aka kashe shi sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ga wani irin yanayi sai ga mala'iku na wanke shi sai ce aje a tambayi matar shi wani hali yake ciki sai ta ce ga halin da yake ciki shikenan sai suka sa mishi ghasilul mala'ika wanda mala'iku suka yi wanka da nan ne malamai suka tabbatar da cewa wankan gawa ya isar wa mamacin da ya rasu yana da ainihin wato janaba a jikin shi to kaga akwai nassi a nan ko babu akwai me yasa tukuna za ka gano wani sirri mutuwar ta riske shi da wannan janaba ya za a iya yin wankan janaba babu sannan lallai ne dole ne mu mu san yana da janaba ba lallai ba ne menene ya bayyana gare mu rasuwa rasuwa ane mata wanka wasu malamai sun ce daga cikin hikimar da ta sa ake wankan gawa shine ainihin tunanin shi mamaci din ko yana da janaba ko tana da wankan haila a jikinta ko makamantan haka wallahu alam amma shari'a dai ta shar'anta wankan gawa ga kowane irin ainihin wato mamaci hatta wanda ya mutu a wurin aikin hajji za a yi mushi wanka kadai dai abin da ba za a yi ba za a sa sabulu mai kanshi ba ba kuma za a sanya mishi turare ba sannan in muka dawo muka dubi wanka ai kafiri ma an shar'anta in ya musulunta ya yi wanka wannan wankan da aka shar'anta wasu sun ce ana ganin janabar da baya wankanta ne wasu sun ce ana ganin haila a duk an ce an ce amma dai an shar'anta wa kafiri in ya musulunta ya yi wanka mecece hikimar da ke ƙarƙashin haka wallahu alam Allah ya taimaka wa alaikum salam wa rahmatullah wannan dangane da wanda shi kuma ya sa da iyalin su ruwa na'am shi kuma kenan ya wanka su da a ai tunda a lokaci guda ne ya sadu da matar shi farkon dare ƙarshen dare sake saduwa da ita har yanzu menene ake ciki har yanzu janaba ce abu guda ne don haka babu babu gaba ba babu matsala a kai idan idan mutum ya ya su da na'am wani za ma da kenan na ruwa kuma da kuma to in an so a a bi keke da keke sai a ce wanne ya fara faruwa misali yanzu yau juma'a ce sannan kuma ga janaba ta faru wacce ce ta fara faruwa a tattare da wannan ni ina ganin ba za a kayyade sai ka fara da kaza a'a wanda duk ka fara da shi almuhimmu dai ka samar da guda biyu eh wa alaikum salam wa rahmatullah. na'am duk waɗannan matsalolin wanka biyun nan ku karanta littafin tamamul minna ya tsaya ya fiɗa matsalar fes na'am fi ta'liqi ala fiqh sunna na'am na'am ban gane ba Mhm. alwala ta karye ta karye sai dai ta haifar mai da makasudin don ita alwala dama sanda ka yi ta za ka kwanta za ta jawo maka mala'ikun rahma ne su tsare ka saboda haka tunda ta jawo mala'ikun rahman nan don kana bacci kuma ta karye ba za a ce mala'ikun sai su tafi ba a'a ta riga ta hasulal makasud eh dan karewa ta karye kan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah